الصلاة هم العمل أما يقول الإمام على المسلمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إننا لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأصل المقام المحمود الذي وأتوا إنك لا تملك المثال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آه، سورة المنافقون سورة كنا مي مكانا ملائكي مدنية أنفقت إلى مدينة وآياتها آية إذا أشرت آية آية قوم شائشي إذا وانا سورة ذات مكانا كم ملائكي waɗannan munafikai shugabansu a abdullahi ɗan ubayi matsalar da aka samu lokacin da annabi muhammadu alaihi salatu wasalam ya yi hijira ya koma madina an riga an kai matsaya za a naɗa shi abdullahi ɗan ubayi jagora shugaba wanda kowa da kowa suke ƙarƙashi dai duk wani mai faɗi ajiya to ƙarƙashin abdullahi ɗan ubayi yake ana gab da a naɗa mai sarauta sai ga annabi ya yi hijira ya taho madina samun wannan madina ta manzo Allah sallallahu alaihi sai aka mance da duk wani jagora in ba annabi ba gobe aka nade sarauta shi aka nade sarauta har ta shakara to shi kenan sai na daga ba da annabi sallallahu alaihi saboda a dalilin annabi ta shi ƙwarya ta kwamace to shi ne sai zan limanin masu gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sai Allah ya saukar da sura cewa idza ja'aka al-munafiquna ya rasulullahi in rundunar munafikai ta iskoka هذه سورة وانا سورة نزلت تازو كفل منافقين أشكل لايكي في كفوة فن المستلق أشكل ياكي كفيل فن المستلق فوقو كفوة الموريسي ياكي موريسي رأسوهم عبد الله بن أبي شغبان شين عبد الله أن أبي أن سبوني قال أبين ياكي فدي da aka zo yakin bani mutsalik kala sai ce la in raja'ana ila al-madinati wallahi in mun dawo gida birnin madina da yuhuri jannan a azu min hal azalla al'azu buwayayi yana da shi da mabiyanai da yuhuri jannan a azalla za su hidda wanda ba kowa ba shine annabi da mabiyanai za a hiddar da su da garin madina yani bil azi nafsa wal hadisata yana nufin babba wanda abuwaye shine kankin kai ne mai rayuwa mummuna wa bil azalli wanda ko ba kowa ba a tashi magana shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabu musafai ne wa qala kalimatin banda wadan gama ya wada wasu kalmomi masu muni fa nazalat hadhihi surat sai wannan sura ta ka fi haqqihi a cikin haƙƙin bayyana mu'amalar da yayi fa qata ahul muslimuna sai musulmi suka yi hulɗa da shi gabaki daya fa atahu quraba'uhu sai yan uwa ne shi Abdullahi dan uban suka isko shi wa qalu suka ce mashi abin da ya kamata da kai ka isko annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuba ga Allah subhanahu wata'ala daga kalmomin da ka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa maka gafara ga Allah subhanahu wata'ala sai ya kame kai ne ma'ana ya kiya yan girman kai wala wa ra'asahu ya juya kai ya juya kai sai kuma na cewa da irin wanda kalmar ne da kuka cewa wai in zo in tuba ga annabi da irin wanda kalmar ce ka har tumuni kuka rinjaye ni kuka man dole kuka yi mani tilas a ta talafar su shahadta ne har kun ka sami kalmar shahara ba tare da niyya ba kuka yi mani dole har dai ni sallah ba don ina so ba kuka yi mani tilas na yi azumi ba dole ina so ba kuka sami zakka ba dole ina so ba to yanzu na na riga na gano ku abin da kuka nuhi ba abin da rage illa an abu haɓa a su da muhammadu abin da kuka bukata kawai in sai in yi sajira ga annabi muhammadu la af'alu abadan hakan ko ba ta yi wa har abada abdullahi dan ubayu wal jaddul qasim da wani dan uwa ne shi munafici shine jaddu dan qaisu da wani wadanga guda biyu sune munafikai ne a mutane mai kai jikunkunan jikin jamilatan kyakkyawa ce ma'ana mutane masu kiba kuma cikakka ba su da yunwa a cikin ba alamar yunwa in wani ya gansu ba mamaki ba makawa sai ya yi mamaki da su in kuma suka yi magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari kalamuhum magana su saboda suna da kaihin magana sun iya kawata ne kalami gabance suna faɗi da zukat da halittar su suna ambata abin da ba cikin zukatan sifan da haka kenan sai Allah ya saukar da wannan sura cikin bayyana su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama in ya sallar sallar juma'a yana karanta suratul juma'a da suratul munafiquna a ita sallar juma'a tana sa da shaɗi ga musulmi bisa sallar jama'a iya min alhairi don alheri da a cikin wannan sura ita ko suratul munafiqina tana wanka da kamar jirwaye ga munafikai kuma ana tsarkin su kana salatul juma'ati ita sallar juma'a ta zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ta bayar da ita bakarta da kai a cikin abin da na sani nan kalmar shehu ce ya ce maza na sarsan bai taɓa yin sallah ba a cikin abin da ilimi ya isko ne ba tare da waɗannan surori guda biyu ba da waɗannan surori guda hudu ba na farko suratul shumaki na biyu suratul munafiqina na biyu na uku suratul ala sabbi na uku na hudu ce hal a take hadisul gashiya ko dai a ɗauki guda cikin biyu na farko da ɗaya ta ƙarshe ko a ɗaya ɗayan biyu ko a ɗaya ɗayan ta ƙashe haka aka ta yi ko wata da juma'a. Shehu ya ce amma ku shugabanni malamai na yanzu tara kuwa sun ban wannan sunna ta karanta waɗanda suwori guda hudu juma'a da munafiquna da sabbi da gashiya har ta hadisul gashiya. Ni ban san abin da yasa suka bar karanta su da sallolin juma'a ba. Amin aina ahadu haza ina suka samo su bar karanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam إذا جاءك المنافقون إذا المنافقين سيسوك يا رسول الله قالوا بأنزلتهم ذات رقع أنبتا ودهان السرد على هلال ما في قلوبهم ساقان أمين يكشفوك التنس سنة شوى نشهد إنك لرسول الله أي ممنشهد شاكي منذ الله يقولون هذا سنة فإن ون كلمة دباكي والله أعلم شي الله سبحانه وتعالى ينا سندا إنك لرسول الله والله منذ الله wallahu ya shirya amma Allah yana shaida mana yu'allimu yana sanar da duniya innal munafiqina su munafikai lakazibuna wallahi makarata ne a cikin cewa kai manzon Allah su munafikai suna faɗin wannan kalma suna cewa mun shirka annabin Allah ne da sun ce na alamu annaka rasulullahi to da Allah bai karanta ku lalle sun san annabin Allah ne don sun ga ayoyi don sun san annabin Allah ne amma shaida wa ka mu shaida ba don abin da an shaida zuciya ka tabbatar awul kazibu a au ko kuma abin da ake kira nan alkazibu nan alƙaul alƙaul kuma ya halifu itiqad al-islam ambata kalmar da ta saba da kullun dan adam shi yake kira alkazibu ƙarya idan dan adam ya ambata hilal ma fi kalbi sabani abin da aka fi chatai ya zama makarici su sun ce kai annabin Allah ne kuma Allah Allah ya san cewa kai annabin Allah ne amma shi Allah yana shaida cewa mina kai kan lakatibul wallahi makarata ne abin da ake kira ƙarya al-ihbar ba labari da aka mata ta tudu sabanin abin da aka dace ga zuciyarka sai Allah ya ƙaryata ta baraka wa ta'ala an ya ƙaryata allazi kanu ya ƙaryata abin da suka ambata to abin da suka ambata na baki cewa kai amma annabin Allah ne haƙƙin gaskiya ne amma su ba masu gaskiya bane a idan a wajen su awalan ya shaɗu ko ba su shaida ba ita hagu a imanin sun ma'anu ita hagu a imanin Allah ce sun mai da rance-rancensu sunnatan aisa durkan garkuwa ko kariya ala amwalihim ga dukiyoyinsu wani ma'iyam da shinnansu alhaku magana gaskiya annahum na ɗaƙu shahadatain lalle sun yi kalmar shahada da baki wa halafu suka yi rantsuwa annahum sadiquna wai su masu gaskiya ne fi ma yaquluna a cikin abin da suka ambata wa don ni litaslima amwaluhum don dukiyarsu ta tukubuta wani ma'un don jinnansu su zauna lahiya faƙar kaɗai amma ba don imani wanda ka amfani ɗan adam lahira ba saboda manzo Allah ta sama ya ce umirtu an uqatila nasa hatta shahadu an la ilaha illallah fa idza qalu wa asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'lalahum illa jahil islam an umarci in yaƙi mutane har su yi kalmar shahada idan su yi kalmar shahada shikenan lamarin su na ga Allah ba a kallafa masa na tona abin da a zuciya ɗan adam ba wannan lamarin Allah ne shi ne Allah subhanahu wata'ala ce sun kare jininsu sun kare dukiyarsu da kalmar shahada fasaddu biha an sabilin lahi sun kange a sabilin lahi ta farkin ɗauka addinin Allah ya yaƙi biha da wannan kalma wannan kalma ta hana a yaƙe mu innahu su kai sa'a ma ya amaluna abin da suka aikata wa ya mugusta ai amalum as-sayyi'ata ayyukan su masu muni ƙana fihim ibaratan Allah ya faɗi wata ishara ko wata fassara hatta hatta kufari ma ƙana hafiyakin har kafirai Allah bai ambata musu wannan kalmar ba ya ce musu innahu sa'a ma kanu ya'maluna abin da suka aikata ya mugunta wal munafiqu aswa'u amalan munafiqai su suka yi kowa mummunan aiki min kafiri ba kafiri ba li'annahu yaqulu hilaf ma yalmiru don shi munafiki abin da ya faɗi daban abin da zuciya ta ga ƙuduri daban amma shi ko kabiri tsinni da zuciya ta yi da baɗini na da harshe da duka kabiri ce ka ambata zalika abin da ya aka muku wannan zalika wannan tsalbi da an gaba su annan a ai dalilin su amanu bil lisan sun yi imanin baka sun makabaru bil kalbi so ka da da Allah ga zuci in samaru ala kubrin suka shuri akan wannan kafirci fado bi a ala kubrin sai Allah ya kulla zuciyarsu bai bude hanyar da imani ya shiga ba bil kubri da kafirci kon la kauna ba za su fanci al imani imani ba وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب يحسبون كل قيمة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله عما يوفقون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza ra'aytum idan kan ga kai ki ujibu ka ajsamuhu jikin su zai kayatar da kai bi jamali ha saboda kyakkyawar sifa ta bayyane haula al munafiqina sune waɗanga munafikai كالجد بن قيس كما الجد بن قيس ومؤتب بن قشير ده مؤتب بن قشير وعبد الله بن أبي ده عبد الله بن أبي بن سلول وهؤلاء ثلاثة وأن متانة غداؤك جمالهم بارئ كان سياكي جاجنجتكي إلا زوجي استهبوا موني وإن يقولوا إن سك أنبت كلمة تسمع لقولهم ذاك سوراريسو ذني فصاحتهم كذلك سور فصاحته da kayan baki ka'annahum kai ka ce su waɗannan mutane min kudin asabihim saboda girman gaggar jikinsu litarki tafahumi in an karanta ga rashin fahimta ushubun kai ka ce azara ce musannadatun da aka jingina ga katanga mumanatan irin jida da aka karkata da ita katanga Allah ya kamanta minarikai da zartake azara abin jingina wa fakar kadai a shi ne katanga walima wasu mahim da hadar wasu don ne Allah ya zubar da minarikai da wannan siba Allah ce su kai ka ce azara ce abincin gida da katanga alhashabatu ita ita ce azara kana shadratan ta zama ita ce ya rada mata injina ɗan ya fakar kadai wa yadda ta ta bushe na ji a sai sashen ta zama mai amfani instrument na ta saka za a wani ya ci don runi wani zanen koki ne amma sashen azara za a banta nan wance in aiki ta bai tashi ba musamman ta ce ne don ba amfani ba ta sauran amfani ita an zara ko abin wuta ba a ita don yasa ta ga wuta ba ciwo da aka zo don haka ba ta amfani iyaka ta kullum tana da jini in ta wani amfani to ranar jijira ta ne ga gini babu wata itaciya a duniya farkon ta ma'ana kanta ba amfani ƙarshen ta kuma ba amfani to haka mai haikai suke itace ne abincin yinawa zuwa ga katanga la'in ta fa'a da babu wani amfani da aka ita lamtu admin jinsi shigar ita azara ba a kiran ya cikin jinsi itace ba kuma ita ba ta taru da ruhi ba ko katanga su mina haikai haka za haka suke kama wasu kuma wallahu kamar yadda Allah ya sifanta su bai da zalika su suna nan suna kai kawo ba sunan ba su gidan amarya ba su gidan mushi su ba su cikin musulmi wala ilaha ula ba su cikin ba su cikin kafirai haka mai haikar suke la fahama ba fahimta wala ta'akkula babu lura wala naf'a ba amfani ga mai haikai na hudu shi ne cutarwa duk inda suke ana da na lahiya su kawo gamani ya hasa kuna kulla ta hadin ya sabuna kulla zahatin alaihim duk ƙara duk sun kaji murya ya sabuna suna da son alaihim da su ake da sun ji an yi wata kalma sai su kasa kunnuwa suna kallon ƙila yau da mu ake ƙila asirin magana da mun kaje wuri kaza asiri ya tono sai in magana ta sha gangara su gane ba su ake ba amma kullum mai kai ya kullum sayatin duk ƙara su sahu za a ƙara kan da in ko kira fil asgari a cikin runduna wa in sha da balatin ko cikin fataccen abu alaihim suna son da su ake annifaku ila da mawrudu shi munafici kullun yana tare da hirgita da'iman har abada kullama san sautan da sun ji wata murya fadi usar su razana yazun nuna anna nabi a gara alaihim sai su yi zaton kila annabi bai yahe su zai kai musu hali kumul adu Allah ce to ya rasu daga wasu su ne kai abokan gaba ne fa hazarhum a ji tsoron su فإنهم يمشون في الركع saboda suna ci gaba tsoron asirin labaran ka zuwa ga kiyoshinka ƙatalar wallahu Allah ya wajen halinsu anne yi ga kuna shin wai kam sa'a aka juyar da hankalinsu ga barin imani tare da tsayuwar hujjoji waɗanda an tabbata kai annabin Allah ne kai وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله له رؤوسهم
wai za ƙi zan ya ake ma minahikai motaziri na don su yanki hanzari a yasa ta'alau ku zo yasa ga sarza kuma rasulun lahi ku zo manzo Allah ya nema muku gafara ga Allah lawwan rukusan sai su juya kai ai adabu rukusan su karkata saka kurin don girman kai wa ra'aytahum zaka ga yasa tuna suna bijirewa an zalika daga su nemi abuwa gare ka wani mustakbiruna suna masu neman girman kai wasa fahim bil fiski Allah ya da mai kai da fasikanci wal kufri da kayanci wal istighfari da neman takabbura lita'ati da masawihim saboda addaduwar yawan illolin su wata shi ibn da miyakun miyakun su sawa'un alaihim سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله
sawa'u alaihim ai al'amru mustawin dahu lamarin su kullun doki ne yan sagafar da zamu ya rasulullahi ka roƙa musu gafara a am lam tastaghfir lahum ko baka roƙa musu gafara ba da ki hada bu ɗaya duk ɗaya kafirai lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai musu gafara ba saboda sun cuta ma Allah sun cuta ma addinin Allah sun cuta ma annabi sun cuta ma sahabbai baki daya a habarin haƙƙo Allah yana ba labari a can cikin sura baratu a lokacin da Abdullahi dan Ubay ya nemi annabi ya roƙa mashi gafara a manzo Allah Allah ya ce ba annabi ka sani ni ban yahi ma dan Ubay a ko da ka roƙa mai gafara sabbi da manzotar sau saba'in duk da haka duk da an ce in tastaghfir lahum sab'ina marratan lan yaghfir Allahu lahum in ka roƙa muku gafara wurin Allah sau in Allah ya dau alƙawarin ba zai muku gafara ba to na a fahimta saboda a gano cewa shi Allah ba a mai dole sannan ba wai dukkan komi da komi bane da zara annabi ya ce abu ya zama Allah ya zartar a'a wani abun in ya saba da wani Allah kabihi Allah zai zartar da wani Allah kabihi ya ba abin da annabi kabihi amma galibi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai so abu sai abin da Allah ka so shi ka'ida saboda Allah bai hadisi sako ba a cikin jinin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma sauran annabawa amma wannan cewa ba a gafarta musu annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kadiru ala ziyarati in dai Allah zai gafarta musu to ni ina da iko in ƙara bisa kan sau saba'in ɗin ko da sau nawa ne zan yi don fata ta Allah ya gafarta musu a nan sai ka gano annahu lan yasir dan abadan a'a shi Allah ya riga ya kai matsaya ya yi hukunci da ba zai gafarta mu kai ba abadan har abadan inna Allah shi Allah la yahdi al-qauma bai shi da waɗannan mulaikai kai alfasi ne wanda suke masu yace ma a'a
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون har yanzu abin da za a ƙara ganowa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai gafartawa ga waɗannan minayakai saboda ba haƙƙin Allah ɗaya sun ka taɓa ba da haƙƙin Allah ɗaya sun ka taɓa Allah zai yayi to amma haƙƙin annabi ya taɓa shi Allah ba yayi shi ne Allah zai faɗi dalilin rashin yayi ma ɗan ubayi ga mutane ne Allah ce mu mun munafiquna su waɗanga munafikai alkafiruna kafirai almustakbiruna masu girman kai alfasiquna fasikai jama'u kullal masawi duk tambo sun tara shi allazina yaquluna ɗaya daga cikin abin da ya sa ban yaye su su ne masu cewa li ashabihim ga ɗan uwansu la tuntiqu alaman inda rasulullahi kada ku ba sahabban annabi Muhammad gudun ruwa min almuhajirin ɗan makka ɗan gudun hijira waɗanda a dalilin su ne za su sarauta to kada ku ba su komi hatta yan fallo har su gaji su wace su ban muna gari sai Allah ce walillahi hasainu samawati tabkokin sammai na ruwan sama da tabkokin arziki lillahi na Allah ne ba wai tabkokin da suke aljihon ku ba wal an tabkokin kaza na tsirrai da sauransu lillahi na Allah ya tabaraka wa ta'ala zakara fi ahli surati Allah ya ambata a cikin ƙarshen wannan sura annahu razzaqu Allah shi ne shine arrazzaqu bai arzutawa kuma ya ce shi ne hiyayyen mai arzutawa shi ko ɗan uban ya ƙule yana cewa saboda tsananin wauta tai yana umarta kai ne da sabbai ne ya musu kunna bakata an da ba'i da su su kani abin da suka bawa na gudunmuwa kar a ba sabba annabi har su har yunwa ta kore su tarwace bai san Allah subhanahu wa ta'ala huwa raziqun shi ne mai arzuta ku ba walakin al-munafiqina amma su munafikai la yaquluna ba su da ganuwa to ila abidu an tambayi wani malami mai ibada ne aina tasudun nafaqata wai ina ne yake samu abinci kala sai yace min hizarati malikin a cikin tafkan wani basarakin da la tabna habailu wani taskoki ne ba su karewa wala yarhulu hasarun tafkan da barawo bai shiga ya sata wala yarhulu hasuku gunda ba shiga ta bata ta هذا هو الذي يقدر أن يلمن الرزق wannan shine wanda Allah ikon ya lamunta arziki ga wanda ya dama
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العصر أبدا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون yaquluna wanda waccan kalma ta hana bada abinci da bada gudunmuwa kuma su ne waɗanda ka cewa la in raja'ana ila al-madinati wallahi in muka koma madina da yuhuri jannal a'azz min hal azal al a'azz buwayeye wai shi kenan da yuhuri jannal a'azza da yuhuri jannal azalla zai hitar da wanda ba kowa ba min al-mu'minina daga masu imani yana nufi da annabi ciki to wannan kalma ita sa Allah ce bai yayewa tun da aka ce ma annabi koma da ba an ce ma annabi ba kowa ba wannan kalma ta sa Allah ce ba zai yaye ma Abdullahi dan Ubayyu ko sahabbai ne ba walillahi izzatu to in bai sani ba a sanar da shi buwaya lillahi ta Allah ce ai algalaba to rinjaye wani rasuli kuma ya ba da ita ga manzonai wani mu'mini kuma ya ba da rinjaye ga masu imani walakin almunafiqin amma su munafikai ba su fahimta haka Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ba labarin su wanda na kai la ya kahuna ba su da ganewa kuma ba su da ba su da masaniya Allah ya kulla aya karshe da cewa la ya alamuna wal ula ita ko ta farko la ya kahuna ita kuma don shi ilim ilimu yana sama da fikihu kalmar ilimu tana sama da fauka fikihu don ba don haka saboda zaman ilimu shi a sama ba a ce na Allah fakihu amma ana ce na Allah al'alimu al'alimu ko al'arif saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala allama sulaimana allama sulaimana kullamu allama sulaimana ya sanar da annabi sulaimanu kullamu dukkan dukkan abin da ake nema a sani allama sulaimanu allama sulaimanu kullahum faqiha annabi sulaimanu ya san kowa ya gane cikin amma shi al-ilmu bil hukmi sanin hukunci ko sabi sulaimanu an ke bashi annabi sulaimanu da shi nan wani wuri ne aka dauko wata magana aka kawo ta nan ba nan ne mahallin da yake ba shi lokacin da annabi sulaimanu aka zo wurin hukunci da aka yi wurin hukuncin dabbobi da suka yi kiyauce abinda suka kiyauce gonan wani bawan Allah aka kawo ƙara ga annabi Sulaiman annabi Dawuda to shi ke sai annabi annabi Dawuda alaihi salatu wasalamu sai ya dauki disashen ya ce ma sai ya dauki ɗiyan disashen yabba wanga yabba mai gona ɗan uwayen disashen ɗiyan kuma yabba yabba mai kiyo shi ke sai annabi sulaimanu bayan sun yi so sai ce ni an ka hukunta muku an ka ce kaji kaji sai ce to inda ni zan hukunci da ba haka zan ba sai annabi sulaimanu annabi dawo ya ce aka faɗa mai sai ce to taho in kai ne a za kai sai ya ce ni in ni ne zan ba mai gona waɗannan bisashen ya sha nono sai amfani da nono su har yaban ya sai ta koma daidai to shi kenan sai aka ce to an dawo da wannan hukunci wanda aka dawo da yi an dawo da hukunci a cikin Sulaiman da Dawuda ita kuma al-izza ita kuma izzatu buwa a dako ce mai koyuwar ganewa daga cewa wanda an kace wanda sun kace kar a ce ba kowa ka gane bambanci sai mai lura wani haza kala don haka Allah ke faɗi fil ayatul ula a cikin ayar farko walillahi kaza'ir samawati wal ardi taskokin sammai suna ga Allah subhanahu wata'ala taskokin kasai suna ga Allah la yaqul amma min kai ba su gane to ita kuma aya ta sai Allah ke wallahi ta waya ta Allah ce da manzonai da masu imani amma mun kai la alamuna ba san haka ba wani rasulihi wal mu'min ita buwaya ta Allah ce kawai da annabi da masu imani da mu'minin an yi zilla na tsaro bai kamata ga mai imani ya wulakanta kai zai amma wannan kalma ba ta kore a tawabu a tawabu amma shi tawabu gairar da ake ba tozarta ba ce tawali ba tozarta ba ce a mutum yana da girma yana da wadata yana da mutunci amma idan ya ga basara ce ko wani babban malami to sai ya duka mashi ba don yana tozartacce ko da walakantacce ba a tawadu kenan shi mai imani yana tawadu yana to yana saukar da kai ne daga inda yake zuwa ƙasa amma bai saukar da daraja amma bai karɓa tozarta shi ne wulakanci an ce muhammad nasiri ali shugaban shugaban samarin aljanna inna fi katiha mutane suna raɗa ka suna cewa wai kana da girman kai ba fi ka ba'al kibri wai akwai sashi kana ɗan shiga gonar girman kai ƙaruna sai ce ko kusa a wannan buwaya ce ne ka gwani wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamma kai ne da masu imani da annabi wadda Allah ke cewa wallahi izzatu wa ne rasuli wa ne mu'min to wannan izza in ci aka ni gaskiya na ba girman ka bane ai bai kamata ga mai imani an yi zulmi nafsa da wulakar su kai amma hawajibi ne ga dukkan mai imani ya kankantar da kai ga Allah ta baraka wa ta'ala amma tare da yana wulakantar da kai ga Allah kuma yana tabbatar da buwaya ta Allah shi da manzo ne da masu imani alquran shi qur'ani ya ambaci girman kai ya ambaci takabbura ya ambaci istikbari to waɗannan kalmomi da faɗi gaba da istikbari illa da gairi laki ba istikbari sai da sai da ƙin gaskiya za ka yi ana faɗin inna la la yuhibbul mustakbirina to ma mustakbirin nan dan wa'ido ana masa narko narko na shiga wuta na shiga wuta har abada don abin da yasa shi istikbari kalmar kalmatul istikbari a neman girman barin gaskiya ga gaskiya a kita a sunan zata shi ake kira istikbari shi ko girman kai mutum yana da gaskiya sai a ce ya sauko don satanci ya yi tsayin ya yi tsayin gwanin jaki ya tsaya to shi yake kira girman kai kuma in har ta gama ko makokun ba da gaskiya ba ta kan yi da gaskiya su kai ba da gaskiya ba to wanda ya girman kai ba da gaskiya ba za a riskar da matsayi ne da waɗancan mustakbiri da waɗancan na farko masu markon azaba wanda koyon girman kai don yana da gaskiya to zai gangara fiye zuwa gaskiya amma kuma yin girman kai ga masu girman kai sadakatar sadaka mana in mutum ya masu girman kai girman kai za a ba shi ladar sadaka hadisi ma ingancewa fi ma'atu yayi fa inna tiya ma'atu yayi sadakatu in ka ga masu girman kai kai ma ka gwada masu girman kai zan san masu da Allah ba girma ba abu dujana ta akwai wani sahabin annabi ana ce mai abu dujana sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yayi wata hiya a jimatan ta mamaki ranar yakin uhud sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi wani irin ta ya ce ka abu dujana sai ya ce wannan ta da kai ina takama ina jiwa hannu guda gaba hannu guda baya mishiyatu ahbadillahi tahiyar masoyan Allah ce tujaha a da'ilahi gaban makiyan Allah kafirai don ran su ya ɓaci don su kahiri ya ga musulmi yana takama wajen fama wurin tallar rayuwa to in yana iya shi ma ya taho ya yi takaman nan shi wani ne. Inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala yabgulu hadhihi mushrika Allah yana kyama irin wannan tafiya illa fi hadal mawlidi sai in wajen fama ne. Yana nihin girman kai ga masu girman kai la ba su fi babu lahi da ya haka.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيمان لا تلهكم أموالكم kar ku bari dukiya ta tsawon hankalinku wala auladukum ko yayanku an zikirin lahi ta raba ku da ambaton Allah as-salawatu wa hamsi da salloli guda biyar to ake nuni da zikirin lahi ambaton Allah anan wa man yaf'al zalika duk mutumin da ya kokarin yin haka na iyalai ko ƴaƴa ko dukiya ku ga dauke mishi hankali فأولئك هم الحاصلون سورة تبتم متعني دم متمن دا دوكي أتوكا مش هنكري والولد كوكو آية suka raba shi da jin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ake kira taƙewa mabayyana hadisi ya gangaro annal walada mabhalatun majbalatun hadisi ya gangaro annabi na cewa shi da mabhalatun shine maginar rowa majbalatun maginar tsoro to ita shi shi abin da aka nihi yurisul gola shi da yana sa mai wadata rowa fassarar hadisi shi ne turidu an tuntuka malaka kana so ka kashe dukiyarka don taimakon addinin Allah sai sai iya su taho su ma tsaye gare kashe to in wani kashe dukiyarka kuma zan mutu ya tantar ba komi ga Allah lansa in dahu shan za a bar yara ba komi majiba na tun kuma ƴaƴa suna su ne maginar tsoro turidul jihada kana son ka sai yaƙi ka sai da rayuwarka don ɗauka addinin Allah sai ƴaƴanka su ce maka idan suka shahalta in ka mutuwa shahada ‘ya'yanka za su wanzu a yi samun marayu ba su da jagora to sai mutum ya ji tsoron ya ta wurin yaƙi saboda kaya shi ya zafi annabi ce alwuldu mawahalatun majibaratu su kaya su ne maginan rowa su ne kuma maginan cin tsoro
وأنفقوا مما رزقتم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقت وأكن من الصالحين.
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa an ku fashiyar limma razaqnakum duk daga abin da muka ci da ku min qabli an yati adakumul mautu tun mutuwa ba ta suke ɗayan ku ba fa ya kune ya kune koma yana cewa rasu ya ubangiji laula a hartun me zai hana a jinkirta man ila ajiyar karibin zuwa wata mutta ya kaɗan ba a saddaka in gyara ma'ana in sarka a saddaku bin zakati in ba ni zakka wa a kun mina salihina kuma in zan masu gyara ayyuka usajjibu in gaskata bin nasu da ana ta nasaba ba a saddaka wa a kun bil kuma ana sa ana jazama a ce wa'akun ita kuma ita kuma tana sa jazama ya juzu duk ya halatta hukkar ko na saba ko jazama walan yi wahiyar Allah wannan sa ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون walan yi wahiyar Allah waɗanda kai wannan kalma waɗanda kai wannan kalma ta cewa a jinkirta musu saboda su gyara su ba aikata aiki na asha Allah subhanahu wata'ala ce a faɗa musu lan yi wahiyar Allah nafsa Allah bai jinkirtan ma rayuwa idza ja ajaluha bai mata jinkiri in mutu ta riga ta ƙare wallahu Allah habirun masani ne bima ta'maluna da abin da aka aikatawa
بسم الله الرحمن الرحيم يذكر لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير suratul tagabun sura kenan mai magana akan kamonga makiyatun an sauka da ita maka ayatuha ayoyinta ayatu ayoyinta ثمانية عشرة آية من آية آية قوم شاتكت بسم الله الرحمن الرحيم استنبأ بعضهم من هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم daga wannan sura ko wannan aya malamai sun yi istinbadi ma'ana sun gano umurin nabi rayuwar da annabi zai yi a duniya ya anna surata da ita wannan sura wata tina suratan ita a cikin sura ta talata ta 63 da ‘yan an faru lissafi daga bakara zuwa nan ita sura ta cikin da uku wa uke baddin tagabon kuma an ka kai ƙarshen ta da ce mata sura ta tagabon sura kamuga ruhurul gabani wanda shi ne bayyana kamuga ni an bayyana kamuga saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasu a wannan shekara adadin shekarun annabi ke nan sallar salama shekara 63 manzo Allah sallar salama rayuwa ta shekara 63 adadin suwari adadin surori ya an yi sawo daga bakara zuwa ƙarshen wannan sura a masu masu listin baɗi bincike sun gano haka wafatar rasul sallallahu alaihi wasallam salatu wa sittina sanatan sun gano cewa annabi da shekara 63 wa kana kama kama tuhima sai abun ya zama kamar yadda suka fahimta bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fi samawati abun da yake cikin sammai wa ma fi al-ardi abun da yake cikin kasai ai kullu ma fi samawati duk abun da yake cikin sama ma fi al-ardi abun da yake cikin kasa jamadan sandararre ne kamar duwatsu wa namiyan koko mai karuwa ne kamar itace da ɗan adam wa hayyan mai rayuwa ne tasbihan an yi sabi wa tasbihan yi sabi wani a tsarki Allah tasbihan tsarkakewa mustamir da madawwamin tasbihi bilugatihi da irin yaren da allati alamu Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi Allah shi ya san irin yaren da yake tsarkake shi da shi lawal mulku mulki mu'lakin mulki ya tabbata ga Allah wa lawal hamdu godiya ta tabbata ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah madaukin sarki na mulku Adamu dukkan mulki na Allah ne shi kadai amma yana ba da aro ga wanda daga dama in ka taba lokacin ka kare kamar mai da abinai walau hamdu dukkan godiya ta tabbata ga Allah ita ma godiya duk abin da aka yi na yabo duk wanda an ce an yaba da godiyar bawa zuwa ga bawa da godiyar Allah zuwa ga Allah da godiyar bayi zuwa ga Allah dukkan Allah ne duk gode godiyar duk abin da aka yi wanda ka ji daɗi to Allah shi ya kaddare a yi wannan abin wanda ka gode ma wanda ba Allah ba ne ka gode ma akan yayi ma to sai da Allah ya yi mai wannan baiwa ta wannan abu sannan kai ya yi maka don haka idan ka gode ma wannan mutum to shi kenan ka gode ma Allah don inda Allah bai ba ka ba sai samu balle kai ka samu gare shi da nan ne manzo Allah ta zama ke cewa man la yashkurin nasa la yashkurin la duk mutumin da bai godiya ga wasila waɗanda ka bashi to ko Allah ya hito hiri ya bashi ba zai gode mashi ba saboda shi Allah ga al'ada ta da mai wasila ya kafawa bai hito wa hiri da hiri ya baka abu hannu da hannu wa ma kan libashin an yi kallimahu Allah illa wahaya nomin wala ijabi wa huwa shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in da dukkan komai
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن
هو الذي خلقكم الله شيء wanda kirkiro ta littafi min gairi misalin sabaka ba tare da wani ya koya mai wanda zai kera su ba fa minkum kafirun daga cikin ku mutane akwai wanda bai imani ba fi asalin ne kasu cikin asalin halitta wa minkum mu'min akwai mai imani zane fi asalin ne kasu zanen halitta to sun mai bito sannan Allah zai ashiraka su wani idon ya mai da su ala zalika bisa wannan sifa kasamar halaika Allah ya raba halitta kisimai ni ka ko biyu ha'ula ilal jannati waɗanda yace yan aljanna ne wala ubali ba zan kula duk abin da sun kai ba fari da baki in sun yi na riga na kai maza aljanna zan samu shi yasa a ƙarshe duk wanda mutum yake in dai ya riga ya gamu da zutu na azab to shikenan komai ya ɓata farko to sai a ƙarshe sai ya zama in yana da laborin Allah sai kuma ya koma mai babban rabu misali da aka bibi duk irin yaƙoƙan da aka yi makka to sun gudana ƙarƙashin jagoranci a su bayana to amma a ƙarshe ne ya biyo baya da yake ina ya rabbaniya ta riga ta riga zuwa gare shi a ƙarshe bai ƙare ba sai da Allah subhanahu wata'ala ya mai da shi musulmi kuma haihida wanda tsane ya zama gwamna daga cikin gwamnonin musulunci don haka kyauta ce daga Allah in ya riga zaɓe ka an gama da abu jahal bai samu zaɓuwa ba ya tashi duk ayat da aka gani ya gani duk abin da aka ji ya jiya duk abin da ya kamata a ce an gani an yi har aka kai matambar shi shin wai abul hakami wai ni addalili muna son ka faɗa muna tsakani da Allah shin wai Muhammadu manzon Allah ne ko ko dai daga sai ka ba manzon Allah bane ya diba dama ya diba hagu yake kai takara ce tsakaninmu da Muhammadu su in mun ce muna da kaza ga kabilanmu yan gidanmu su sun ce suna da kaza to duk ajin za a faɗi na alfahari muna iya cimrewa amma da zaran sun ce suna da manzon Allah Allah wanda Allah ya aiko shi to wani ne za mu karanta wanda ya daidai namu shi yasa ɗaya ba musallama mika kai gare su amma ba don ba mu san gaskiya ne ba Allah ya riga ya ce waɗanga ɗan wuta ne wala ubali ba zan kula ba ko sun yi aiki mai yawa ko sun yi aiki mai kyau idan ba su riga suna gamu da zane na azaliya ba mai kyau to a ƙarshe sai su gamu da mummunan zane kamar irin su a barsusul adili wanda an waye gari an an waye gari babban malami amma a ƙarshe Allah ya karshe shi a ƙarshe ya yi mace ciki kuma ya yi kisan kai a ƙarshe kuma ya mace shaitan sajada to a ƙarshen rayuwa ta abin da ya biyo ba ke sai halitta suka zo ala kasamani da sa kaso biyu akwai mai kafirci akwai mai imani to kamar an yi tambaya shi tun da an riga an ce akwai kafiri akwai mai imani akwai wurin gyara da aka ce rufe ajin akalamu mai rubutawa ya ɗage hannu kuma takardun da aka rubuta sun bushe ba a cikawa balle a sake shi yasa duk wani mai hankali mai tunane abin da hankali ne ka tashi bai san me an ka rubuta mai kazabiya ba cewa abin da aka rubuta shi kyakkyawan akiba ko mummunan akiba wallahu Allah basirun masani ne da mata amaluna da abin da aka aikatawa
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير am halaka samawati Allah shi ne ta halitta sammaiwan Allah da ƙasai bil haƙƙi halitta ta cancanta Allah shi ne halitta su bil haƙƙi da kalma ta kun faiko Allah shi ne halitta su don ya cancanta yayin kuma yayi wa sawwarakum kuma Allah shi ne suranta ku halakakum ai halaka suwarakum ya ji surorin ku daban-daban fa asal suwarakum kuma ya kyautata surar dan adam irja ala shakalal adami asanal ashkali Allah ya maida sifar dan adam mai kyawun kamannu wa ilaihi al-masiru makoma komi da kowa ilaihi tana ga Allah
يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون yalamu Allah shine masanin عليم بذات الصدور yalamu Allah shine masanin ma fi samawati abin da ke cikin sammai wal ardi ka sai wai alamu Allah shine masanin ma fi sunna abin da kuka asirtawa wa ma tu da abin da kuka bayyana wa wallahu Allah alimu masanin ne zati sudur da abin da ke cikin zukata min al asrari na asirran da aka koyi wal mubtaka zati da kudurce kudurce mai kyau da waninta ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم alam ya tuku na ba'un ya ku fara makata ya ku kafiran maka alam ya tuku na ba'un lazi na kafaru shin labarin kafiran farko allazi na min kablu wa'an so gabace ku alam ya tuku labarin su bai zo gare ku ba alam ba ku san an yi adawa ba an yi samudawa an yi mutanen annabi lugu an yi su kudda dan salabu an yi mutane an yi su kan'ana duk an yi su na maruzu ba irin kafiran da ba yi ba har aka kai ga irin wanda kace mai kai ne Allah shine fir'auna alam ya tuku na ba'un labarin su bai isko ku ba ma hamalahum al- ma hamalakum wani ka dauka ku al istimrar al kubri kuka shuɗe akan kafirce ma Allah alam tasma'u habala man qablakum ba ku samu labarin wani su gabace ku min al kufari na kafirai abin da ya gabata zaku sun ɗanɗani wa bala halaka da take cikin amrihim al'amarin su na saba ma Allah ai uqubata kubrihim azabtawa kafirce su duniya tun nan duniya ولهم في الآخرة عذاب أليم عذاب مرة وتاتبت كيلوس في الآخرة جبال الآخرة
ذلك لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك العذاب ولا عذاب وجه أكبر سبيلا أنا الدنيا لأنه أي بسبب أنه كوكو لأنه يمشي أنا يمشي كانت تاتيهم رسلهم من ظنن أك أيكوا سنة إفكوس سوكا بري بالبينات المجوشي الظاهرة مبينة على الإيمان ودع كثير في قفقة فقالوا سيس ميد مرتني كمن ظنن سيسنا شاء بشر يهدون لا أن أدم muna ‘yan adam ɗan adam ya iso mu to ni an bambanci kenan mu ma sai mu gobe mu wayi gari mu ce Allah ya aiko mu Allahu la yusul illa bashar Allah ba zai ga wanda ya kwautai dan adam irin mu la yusul hakan ba za ta yi ba an ya kula bashar rasula a ce dan adam ko manzon Allah fa kafaru sai su juya watawallau a makafarin su gaji ce watawallau su tura an imani ba su gasgatawa su kuma sun mance sifa Allah shi kuma sifa Allah yana daga cikin sifofin Allah fa'alun lima yuridu Allah shine mai aikata abin da ya ga dama to in Allah mai aikata abin da ya ga dama ne ba mutum ɗan adam ba ko jakki Allah ya aiko da bai daraja ɗan adam ba ai Allah hakan ya ga dama ya annabtar da jakki to balle yau ɗan adam irinka kuma ɗan adam a cikin halitta babu wata halitta mai tsari da ƙayatarwa da mutunci irin ɗan adam sai aka aiko ma halitta ta aiko wata daraja kuma sai ka ce wai a basharan ya nuna na wai ɗan adam zai muni jagorar shi da mu zuwa ga Allah fa kafaru sai su kafirce wa tawallau su jura wasta ga lallahu Allah ya wadata an imanin ba sai sun imanin ba wallahu ganiyun an haƙi Allah ya wadata bai sun komi ga halitta hamidun kuma abin yabo ne fi afali a cikin ayyuka ne yi zama lalzi na gaba wai su kamince suna riya annahun nan yin abu wai ba za a tayi da su ba sai su ɗauki ƙasa sai su iske ƙashi wanda ya rubutuke sai su ɗauka sai su zumar mace su busa kaska sai su ce ba annabi yanzu wannan wannan abu shi ne za a maiwa mai rai shi ne Allah subhanahu wata'ala ce kulbali ka ce musu na'am warabi na rance da ubangiji na da tub a sunan wallahi sai an tadda ku a kasaman dalilu Allah mai girma yana rantsuwa annal mauta su matattu sai yi suna wallahi za a tadda su yau mai kyamata ranar kiyama sun mana tunabba'unna kuma wannan abin da kuka yi na ba annabi labarin izgili ku murmuta ƙasa ku busa gaban idon annabi Allah zai ba ku labarin abin da kun kai ko kuma ku ɗora faɗin cewa ai an ce Allah ya hati ashar mutum mala'iki goma sha tara ne a tattara mutum goma sha takwas duk ƙoren shawa su gama da mutum goma sha takwas kai a bakar a baka ku tsaya ga mutum guda kai a bakka da mutum goma sha takwas kai guda ɗaya ka auna ƙarhinka zai gama da mala'iki goma sha takwas to shi wannan abin da ya sa haka wannan Allah ya mai baiwa ƙarfi shi ne wani mutum da ake kira a shaddubul kilda in ya zo kasuwa sai an ka heɗa raƙumi sai ya aje fatar a aje fatar raƙumi sai ya sa ƙafa guda ya take tsakiyar fatar sai ya ce mutane su zo su canye wannan fatar ƙarƙashin ƙafatar waɗanga su kama nan su ja waɗanga su kama nan su ja sai an hihince wannan fatar gaba ɗaya amma ƙafatar ba ta gungusa ba saboda ƙarfi da Allah subhanahu wata'ala mishi to shine ya ce Qurayshawa ku bari Muhammad na faɗin wai an zo lahira alai hatin at ashar mutum goma sha tara su ka tsaron wuta ni na bakku da mutum guda ku fitar ku iya da shi ni mutum goma sha takwas ku bani da shi in mu ha gama da sai mu taimaka shiga aljanna da kali da shi to shi Allah subhanahu wata'ala ce la tunabba'unna wallahi za a ba ku labari bima amiltum da abinda kun ka aikata tsaron ku duniya wa zalika ba ku labari ga abin da kuka aikata yasirin mai sauki na Allah ga Allah ba aminu billahi Allah ce ku yi imani da Allah nan Allah ne yana lallashi ɗan adam ana lallashi kayan maka ku imani da Allah don ku amfana ورسوله في إيمان دمان الله أن محمد صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزلنا في إيمان دلتاج القرآن الذي أنزلنا وأن مكتوكر والله الله حدير مثل لما تأمنون لكن لو كأيك تعالى الله زي كما قلت كما قلنا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته ونلحق جنات تجري من تحتها الانهار من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم عبير عبير الله مثل بما تعملون لأبين لك أيكتا zai tunatar da ku yau mai yi rani zai tara kun yau min jam'i ranar taro yau min jam'i yau kyamati ranar taro shi ne ranar kyama zalika wannan rana yau ta gabun rana ce ta bayyana kamunga yau ma ya gabunu fi hilmoni nunar kefiriya ranar da masu imani za su yi kamunga ga kafirai menene kamungar za su yi masu da ahadi manazirihim sai a ce ina kafiri wani ce gashi shike sai ce to gidanka na aljanna ni an ka bashi mutum na cikin wuta a ce Allah ya baka baiwar gida biyu gidan aljanna da gidan wuta to gidanka na aljanna na ɗauka ni ko gidana na gidan wuta inda na aiki irin naka wanda da na da shi zan shiga kai kuma na ban ma to shine ran nan za a yi wurwure shi ne Allah ke yawmat tagabun rana ce ta kamunga bi ahli manazilin za a yi wurwuren masaukai kana da gidan aljanna kana da gidan wuta wanda kan raya guda za ka gyara to wanda duk kan raya shi za ka zama ciki ne to sai masu imani su ce makadirai a ku ba mun mallaki gidajen ku na gidan aljanna mu ko namu gidajen na gidan wuta mun yaye muku azabar da a cikin ku gama gaba ɗaya ku rike mu ko jin daɗin da a cikin aljanna ta ku za mu ce muku ita وأهليهم منازلهم مطرقنسوا وأهليهم يلزل جنة الجنة لو آمنوا إلا في إيمان ومن يؤمن بالله ثم تبن ذي إيمان إلى الله ويعمل صالحا يأيك تأيك قري نكفر عنه سيئاته زام كركر يمشي أيك نيمس إلا ونرهله جنات زام شكد شكدا الجنة سكين تات الهار وتقرني قرانا كشين هذه الذية سنة أبن قتل ما دوما أشكي الجنة أبدا هر أبدا ذلك الفوز wannan rabo al'azimu shine mai girma a ce gidan da baka yi aiki ne ba a game ma a ce kai kadai shi kuma wancan gidan da ya kudurta aikata ya gyara a ɗauko gidan da bai aikata ba a game mai shi kadai to wannan rana ce wata ke rana san babban rabo ga masu imani
Assalamu alaikum. Za ka shi mana da wasu ɗan ɗarwa lafiya. Ana yana neman bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu. Ta farko ita ce alhamdu. Ta gobe ita ce ashukru. Za ka shi mana da yi bambanci su.
abinda malamai sun ce ba alhamdu fi'ilun yurdu an ta'abilin mar'in bi kawlihi mar'iman wa law ala ghairi halin abin da ake ce mahamdu fi'ilun yurzi'u an ta'zimul mur'in bi kawnihi mulkiman wa law ala ghayri hali a aiki wanda zai sanar da cewa cewa kai kana gode ma wanda ka ni'ima ni'ima kuma da yake ko da ba ga mai godiya ba ce yana cikin da ni'ima shi ne Allah shi ko shukuru a sarful abdi jami'a ma'ul ima ilaihi ila ma bilikal ajri ترك الأبد جميع ما أنتم إليه إلى ما بلغ العلم abin da ake ce ma shukuru shine mutum ya bada dukkan abin da aka bashi zuwa ga abin da aka ci wannan abin don wannan abin misali Allah ya baka hannu to ka sarrafa hannunka inda Allah ya izini ka sarrafa hannu Allah ya baka kawa ka sarrafa ta inda Allah ya ce Allah ya baka ciki ka sarrafa ta inda Allah ya ce shi ake kira shukuru sarful abdu jami'a ma ulqima ilayhi ila ma ulika li ajli Allah ya baka ilimi to kai aiki da shi Allah ya baka wadata kai aiki da ita Allah ya baka sarauta kai aiki da abun da shi shine ba da adalci shine hakkin sarauta to shi ake kira shukuru
Allah lafiya. Shi wannan gaba kuma da tafiya yake. Ya ce mutum ne Allah ya hore da kudin da zai je ya yi aikin haji. Amma bai tafi ba. wai na akwai magana zai ji Allah ya kira shi za mu kuma na wata magana ta gaskiya ce
to ita wannan ba a gane gaskiyarta ko gaskiya ko shi ganewa sai zahira amma a dinga annabi ya albishir manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk mutumin da yake da damar ya aikin haji bai yi ba har ya zo mutuwa da alar zal'ata sai ya roƙa da shi duniya in an gwada mai mikin da zai gamo da shi tun wurin mutuwa sai ya ce rabbir ji'uni la'anni amal salih fi ma tariku Allah ka mai ka da ni duniya in gyara aikin da bai yi ba to sai a ce mishi kalla inna kalbi da huwa qalbi ai ai ga an ga an ga alqalbi ya mushi ranar gyara an murce baya
Tabbas ma na wannan tambaya da ke ta ce ko tana iya shafa turare a hali na azumi.
malamai sun ce shan turare daga azumi kare ne
Allah ta ga alkhairi. Hadisin yana da ni Allah ya ga.
Allah ya kawo mu lafiya lafiya Allah ya kawo mu samu lafiya Allah ya kawo mu kawo mu lafiya Allah ya kawo mu tsira cikin wannan gari a rabar da lafiya Allah ya kawo mu lafiya Allah ya kawo mu lafiya Allah ya kawo mu kunci Allah ya kawo mu damuwa kuma an san da mu إذا جاء أخرج المحسن وزن آتى الدعاء والمجد الأنبياء الآيات السماء المشرات الزاجات
Ai,
Amma shahada da zaja, sai da ka aiko wani ba a zuwa ana jiran kwancin wani ala shi kun kama su ke kan kasuwanmu da manomanmu da makiyayenmu a zaman sai na su zai masu aiki na ƙarfi wanda kuma su na ala shi ma su zara a cikin kasama wanda aka rasa kuma ala kun ga sarawar zai gudu a zama a cikin kasama a ranar sana da sana a cikin kullum muna ɗauki a zuwa kuma an bada ko an bada ba da za mu kashe su ba ke su aika da wanda ba ke su ɗan wanda ke su wajen ƙarfiya da shahukin zamfara duka wanda za a ana kuma hali kullum suna taimaka mu da abubuwa da kuma kuma Allah ta ga mace. Allah kun ga abubuwan ko Allah ka hau suna wani na kuma abin da zai zama. Don shahada ibada idan mu'amalar da su